أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعظفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم ولله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولله كتي مسو الله أعلم شيني مسني بما لبسوا shine mafi sani da yadda suka zauna shine muddan zaman su a cikin kogon nan ya hi sanin min malik talafu fihi daga waɗanda suka sassafa cikin lamarin zamansu a cikin kogon nan wawan ma takaddama lahu gaibin samawati wal ardi sanin gaibin samai daga sai ya tabbata ga Allah absir bihi kai mamakin ganin ubangiji ai ma absarahu mamakin ganin ubangiji wanda ka gani ba da ido ba wa asmi bihi kai mamakin ji na ubangiji wanda ka ji ba da kunne ba kuma babu abun da bai gani babu abun da ba ya ji ai ma asma'ahu yani Allah yana nuyin Allah Allah tabaraka wa ta'ala la yaghibu anhu shay'un wani abu bai kowa daga barin Allah wa la yaghibu an sam'ihi shay'un wani abu bai kowa daga jin Allah fali hadha ta'ajjaba min sam'ihi wa basarihi dan haka ya mamakin jin shi da ganin shi laisa lahu ainun basira kal makhluqati Allah bai da ido irin ta mutane irin ta abun halitta mai gani amma kuma yana ganin komi walaysa lahu udhunun sami'a wa huwa yasma'u kulla shay'in wa yabsuru kulla shay'in baya da kunne irin na halitta wanda ka ji amma kuma ba abun da bai ji ba abun da bai gani ba da ido ba ba da kunne ba ma sam'uhu to menene ji na Allah menene gani na Allah sam'uhu jan ubangiji huwa tajalli shine tajallen ubangiji allazi ahada bi kulli masmu'in wanda ya kewaye da dukkan abun da ake ji wa ma basaruhu to menene ganin Allah huwa tajalli shine tajallin shi allazi ahada bi kulli shay'in mubsarin wanda ya kewaye da komi wanda ake iya gani ma absarahu wa ma asma'ahu wa laysa lahu sam'un wala basarun ta'ala an zalika uluwan kabira kai mamakin gani na Allah da ji na Allah kuma baya da kunne baya da ido Allah ya girma daga a ce gaya da kunnuwa ko gaya da idanu irin na halitta ma lahum min waliyin ba su da wani mataimaki su mutanen sammai da kasamin dunihi wanda ba Allah ba wala yushriku ahadan Allah bai tara wani daya fi hukumihi cikin hukunci ne li'annahu domin Allah ganiyun an shariki mawadaci ne daga wani abokin tarayya Allahu tabaraka wa ta'ala la sharika lahu huwa agana shuraka an shirki Allah tabaraka wa ta'ala bai da abokin tarayya shi ne mafi wadatuwa duk wanda za a yi tarayya da shi da wani a cikin wani abu daga barin tarayya ya ce ma ga hadisi duk wanda ya tara shi da wani a cikin wani abu to shi ya hita ya bamma wannan wanda an ka kawo su yi tarayya war rasulu manzo sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa inna akhwaf ma akhafu alaikum ashirkul asghar mafi tsoron abin da nake je muku tsoro shine shirka karama to me shirka karama shine abin da za a tara wani da Allah za a tara Allah da wani a cikin shi al'amalul mushtarak aikin da aka yi tarayya da Allah da wani to la ya takabbalu Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala baya karɓar shi sai ya ban wancan kuma gobe kiyama sai ya ce ba dan ni kai ba ka je wurin wanda kai dan shi ya baka sakamako wal qalbul mushtarak la yuqbilu Allah ilayhi zuciya da adda tarayya da Allah da wani ciki Allah baya gabatuwa zuwa gare ta ita zuciyar nan hadha la yaqbaluhu aikin da aka yi tarayya da wani bai ansa wa hadha la yadkhulu zuciyar da yake akwai wani Allah cikin ta to Allah bai shigarta shi la yaqbilu Allah ilayhi man afa man afara qalbahu lahu wanda ya kakkabe zuciya ta ya batta ga Allah shi kadai sakana kalbahu sai Allah ya zauna zuciya ta Allah na cewa ga hadisi kudusi ma wasi'ani sama'i wala ardi walakin wasi'ani qalbu abdi almu'min sammaina da kasaina ba su yalwata ta amma zuciyar bawa na mumini ta yalwace ni cikin ta nake ko da yaushe hadha alladhi la yushriku billahi shay'an to bawan Allah mumini shine wanda bai tara wani da Allah a cikin zuciya ta kaga wani Allah kamar ƙazanta ne kai kanka shin hida ka baka barin kashi sama ko hitsari ko wani abu da ka wari to kai da baka barin mugu abu ga inda kake to inda Allah yake a zuciyarka dole ko ta zamo lafiyayya kakkababba ba wani abu ciki to sai Allah ya shiga zuciyar to Allah ya shiga zuciyar to ta zamo ta Allah sai dukkan gabban ka zamo na Allah har sai ka zamo da an ganka za a tuna Allah ga hadisi ya ce Allah na da wasu bayi masu tsalki da an gansu za a tuna Allah to shine irin wannan wa man dalaba sharikan wanda ya nemi abokin tarayya ya hada da Allah tarakahu wa sharikahu sai Allah ya hita ya bashi da abokin tarayyar nashi wasa gana tabaraka wa ta'ala shi Allah sai ya wadatu daga abun nan ko menene fa huwa al-ganiyul hamid shine mawadaci alhamid abun godewa da yabo ga dukkan al'amari watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati walan tajida min dunihi multahada watlu ka karanta ma uhiya ilayka abinda aka aiko maka min kitabin rabbika da littafin ubangijin ka shine alkur'ani ka sani la mubaddil li kalimati ba mai iya canza kalmomin Allah na cikin alkur'ani walan tajida multahadan kuma baka samun wurin labewa min dunihi kuma bayan Allah واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان أمره فرضا واصبر نفسك كدور كانك شيني كسارنك حقوري كدور تما الذين يدعون ربهم تزونا تارد وأنندك فوتا مؤبنجين سوء bilgadati wal ashiyi safe da yamma yuriduna wajhahu suna nuhin zatin Allah subhanahu wata'ala bi ibadatihim da ibadarsu la shay'an min aradid dunya ba su nuhin wani abu daga bukatun duniya to kaga nan wuridin safe da yamma na aka same shi dukkan ayyukan sirri ne cikin izini bayan dalilin shari'a zahiri mu biya ka ɗaura kanka tare da waɗannan da ka bauta ma Ubangijinsu don zatin Allah babu wata bukata safe da yamma ka yi zikirin safe ka yi zikirin marici ka san ita ɗariƙa ba a shiga ta don jalabi ko don dafa'i ko da yake kuma duk wanda ya tsaya wuridin safe yamma wazifa zikirin juma'a ba shi bukatar wani dafa'i daban ko wani jalabi daban sai dai halin ɗan adam na ƙosawa da ganin gaugawa har yanzu har yanzu amma in ka dage dai ka tsare kai sallolinka na farilla kai laziminka na safe na yamma wazifa ba ta kuce maka kai zikirin juma'a to baka bukatar wani dafa'i ko wani jalabi ta ishe ka kuma an gani dai irin yadda dariƙa take yanzu har ta ka yanzu alƙali ya ce ko wani gari an gani ko ina har shi yasa aka cewa kuɗi aka aiko ma 'yan dariƙa da su sai da wani mai hukunci wani gwamna ya kusa ga 'yan dariƙa ya ce to aiko aka raba kalla mu cewa aka kuɗi aka aiko muku da ƙasashen waje to ni na ga ku ka ba da kuɗi in kun yi baki ba su kawo muku ko kwabo a gari to amma da cikin falala Allah sai a ganka tattatas kamar wani minista kuma sai mun kire ka cewa in ka zo zawiya za a gan su tattatas amma hasken ga towahi ɗaya yake cikin na sai yunwa ba su da komi wasu kuma sai su ce wai in ka zo zawiya sanda za ka gona suna nan sanne gindin ice lokacin akwai dalbejoyi na inda dattijawa ka hira tunan za ka wuce su kuma ka dawo da barci suna nan to in ba sata aka yi musu ba ai almajiran nan sata suka yi musu kaji su ko gida barayi ne suka yi tsammanin kowa ma sata aka yi mishi su kuma waɗancan kila ana kawo kuɗi daga waje da haka suka yi tsammanin mu ma kuɗi a kawo daga waje to fadala Allah ce kawai Allah ya ce mu yi mun yi kuma ya ce mu yi don zatin shi kawai wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din zaka shiga dariƙa kawai dan dibin cewa Allah ya yi ka dan ka bauta mashi kawai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni to in ka duba duka duka minti goma ya ishe ka kai kai wanka kai alwala kai abu za ka zo kai sallah minti goma so ya ishe ka goma so biyan minti hamsin to cikin minti sittin na awa guda ka samu minti hamsin saura goma kai da adda 24 hours awa 24 sauran me kake yi to da haka sai ka ɗauki hadisin da manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama ga hadisi gudusi babu abin da bawa na zai nemi kusanci gare ni da shi irin ya tsaye da farilla in farilla ba ta tsayu ba to ba ruwan Allah da bawa da haka duk abin da za ka yi na ibada to ka tsare farilla bari ganin ba ta da yawa ka zo ka yi sallolin nan cikin lokaci da sharuɗa ka tsare bin umarnin Allah da kiyaye abin da Allah ya hana ka to babu ibada kamar shi to bayan ka tsare wannan ya ce bawa na bai gushewa shina neman kusanci zuwa gare ni sai ya ce da na filfili na alkhairi to na filfili alkhairi shine wannan in ka duba miya ɗariƙa ba wani abu da rika ba illa istighfari salati ga annabi sallallahu alaihi sai la ilaha illallah shine auren wa'azi na ce kowa ma dan wazifa ne shine wani ya biwa ta dariya wai ya zance haka nace ah to wa abbai istighfari cikin musulmi wa abbai salati ga annabi ko da na wurin suna salati goma ga annabi wa abbai cewa la ilaha illallah kowa ma dan wazifa ne kowa ma dan wazifa ne dada da mai tuta da mara tuta wanda adda izini shi adda tuta wanda kuma bai da izini wanda haka ɗaukaka da marar tuta to za ka yi kawai don neman kusanci zuwa ga Allah kawai in kana da wata bukata za a ga kayan addu'a bayan ka gama lazuminka na safi ko na maraice ko wazifa za ka yi ya ladifu ko kai hasbunallahu ko ai fata da salatul fati ta ɗari ka ana ta kawai don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce kai ka ɗaura kanka tare da su kakka yadda ka bar su wala ta'adu ainaka anhum kada ka juyar da idanunka ko kakka bari idanunka su karkata su juya anhum daga barin su abbar bihima an sahibihima mai idanun kada ya yadda ya hita batun masu bauta Allah da sahi da yamma suna nuhin zatin Allah ba wata bukata ba ta duniya ay la tansarif an ulaika an ulaika ibadillahi tabaraka wa ta'ala alladhina yadhkuruna Allah sabahan wa masa'an la tadhafa anhum kun ma'ahum kada ka juya daga barin waɗannan bayi na Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda ka zikiri kaga ya hito hili waɗanda ka zikirin Allah safe da yamma kada ka tahi ka basu a kun ma'ahum zamo tare da su ko da yaushe kuma kaga wanda ake ba umarnin nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ille mu za mu yi koyi da shi a cikin zama da ahlullahi kakka bijira ka bar su turidu zinatal hayati duniya kana nuhin neman kawace-kawacen rayuwar duniya wala tuɗi kada ka bi man a gafalna kalbahu wanda muka rabkanar da zuciya ta yi an zikirina daga barin zikirinmu kaga in can an ce ya zikurun Allah dan shehu na shehun ɗarika radiyallahu anhu to ga Allah ya ce wala tuɗi mana gafalna kalbahu an zikirina to kaga wannan ta fassara ya da'una rabbahum ay yadhkuruna rabbahum bil gadati wal ashi masu zikirin Allah safe da yamma su Allah ka nuhi dan ko ga cikon wannan aya ce ba ko wata aya ba ce wala tudi mana gafalna qalbahu an zikrina kada ka bi wanda muka rabkanar da zuciya ta daga barin zikirin to kuma mutum ya hana ka zikiri to a zanna a yi tsogumi a yi gulma a yi annamimanci a minahici ko tunda me za a yi dan adam bai iya zama shi kadai al-insanu ijtima'iyyun bi dabihi shi mutum ba iya zama shi ka Allah bai shi dan yin rayu shi kadai ba to ko bai iya zama ga ga wani kuma ai gum ba a cewa kala to ko ai zikiri ko a baci wani ya katta kenan ko kai zikiri ko ka baci wani tunda duk hirar da aka yi an yi an ce ne an yi an ce an yi an ce sai gaddama ta ba gaira ba ba wanda bai gano ka ba to da haka nan ka zo kai ta salati mana ko kai ta zikiri hayahi maka hadha nazala fi uyayna tabni hisn wa ashabi wannan aya ta sauka cikin uyaynatu ibnu hisn da abokan shi kana rasul sallallahu alaihi wasallam yusammihi bil ahmaq al muqafi qawmihi shi uyaynatu manzo Allah na ce mai wawa amma ya samu jama'a ce suna biyayya gare shi ka san waye na tubuli hisnin ga sunan dai labaransu maza Allah ya ce mishi wawa amma ya samu shugabanci shi a shugaban jama'a te kuma suna tsananin biyayya gare shi to kakka shiga batu ne wanda zuciya ta yi Allah ya rafkanar da ita daga barin zikiri ne wata ba hawa ya fi son zuciya ta fi shirki a wajen shirka kahin ya musulunta kenan shi ne wanda ya tsari masallaci wanda aka ta waɗi wanda aka ta waɗi wurin maulidi kuma ya zo ya ce ya rasulullahi da ya ga aisha ce ya rasulullahi mai annabin allah ka yi da waga kyakkyawa yarinya don allah ban ita in baka wata ya kawawa kenan ce ba li da biyu lahi wale hadil mar'atil hasana adini ha ana aula biha ko wadi ka gaira ko manzo Allah bai hushi ba kawai sai manzo Allah mai murmushi mai dariya ta tashi ta bashi wuri to shi da aka ce kakkabi abin da yake ciki wata ba hawa wai bisa zuciya ta fi shirka a wurin shirka wa kana amruhu lamari ya zamo furudan wuce gona da iri shine wuce iyaka dakhala ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid ma ashabihi ya shiga masallaci wurin manzan Allah sallallahu manzan Allah na cikin shi da sahabbai ne sai ya ji hitsari fawa kafa ya bulu fil masjid sai ya tsaye ya kama hitsari cikin masallaci fara da sahabatu an yi zujiruhu sai sahabbai sun kai nuhin su tsawatai fa qala lahum ar-rasul sallallahu alaihi khalluhu ta yafriga manzan Allah ce a adami ku rabu da shi har ya gaba to kaga in an ce a zo a korai hitsarin duk zai cika mutane ya ci bata masallacin ba a gane ya ka inda yake kuma in ya hita ya hita kusu to bai dawowa an yi hasarar shi kenan ba zai musulunta ba da aka ya ce ku rabu da shi har ya gaba ma faraga a haza zanuban min alma'i wa safa ala mahallil bawl da ya gama hitsari ne sai maza Allah ce a samo wasaki guda guga guda ta ruwa an ka samo guga guda an ka zuba inda ya hitsari shi ko daɗi ya ƙume shi ta ashe dai akwai mutanen kirki waɗanga da sun ka taso da wanga mutumin kirki bai shiga tsakanin sosai da salama da sun ka sai da haka da ya ɗaura zane ne sai za a addu'a ya ce allahumma rahamni warham muhammadan wala tarham ahadan suwala ya ce allah kai man rahama kawa annabi muhammadu rahama banda mu ka ruhe kakkai mu kowa rahama cikin waɗanga mutane sai manzo Allah ya ce mashi laqad hajasta wasi'a sai ya ce katar abu mai yawa ai mumma rahama Allah ta yi mana yawa bari a yan masu to a ba su haka nan dai bai ji daɗi ba so so ta mai da hankali to kaga kuma da ake tarbiyyar mutane mai haƙo bai tar da kara da haka haƙuri aka yi ta yi jama'a a ta yi amma dai haƙuri irin nan manzon Allah sallallahu to sai shi sai dai akwai koyo shi da kuma sanin halin mutane da lallaba su har a cin musu samu su musulunta abinda mutum zai farkon yana cikin jahiliya bayan ya musulunta ko an ce ko da jinga ba zai yi shi ba dan hankali ya zo bai da shirya falamman sarrafa ko da ya juya ya gama hitsari ne ra'ar rasula sai ya gama zuwa Allah sallallahu wa ma'ahu Aisha Aisha na tare da shi radiyallahu ta'ala anha qala sai ce manzo Allah ma li nabiyillahi wa li hadhihi almar'ati alhasana bi gama annabin Allah da wanga kyakkyawar yarinya eh me za kai da ita annabin Allah da kai a adiniha ba ni ita ana aula biha nahi ka cancanta da ita saboda shi a sarki shi a shugaba shi a da lokacinta amma gane yake to ai ba a ma iya biyan haƙƙinta saboda manzo Allah zai damu da shi ana annabta shi da harka addini a haka nan kamar yana gana an kware ta ka bani ita hudi ka gaira ha in baka wata to kaga iya ka dai wauta kenan kuma inda manzo Allah ya faɗa da shi ko ya mishi faɗa wallahu ya kulu Allah na cewa la tuti mana gafalna qalbahu an zikrina kada ka bi wanda muka rabkanar da zuciya ta daga barin zikirinmu wadda ba hawahu ya bi son zuciya ta wa kana amru lamari ne zama furudan ai tajawuzan lil haddi keta da iyaka wa israfan banna ce kawai amma haka daga baya kuma ya koma kimtsaccen mutum da aka bukata wa qulil haqqu min rabbikum فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا عاتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل لهم وقل كتي له غشي من أغفلنا قلبه ولأصحابه دسابيني ka ce hadal ƙur'anu wannan ƙur'ani da nake karanta muku alhaku shine gaskiya matabbaciya min rabbikum daga ubangijinku ya rage naku faman sha a falyumin wanda ya ga dama ya zo ya ba da gaskiya ya yi arziki wa man sha wanda ya ga dama fal ya kafur ya tabbata cikin kafirci hayata ya shiga wuta to wannan tahadidun lahum ban tsoro ne gare su liman ya kafur ga wanda zai kafirta cewa bai cuci kowa ba kan shi zai cuta ƙur'ani dai gaskiya ne daga Allah in ya ƙi musulunta kan shi ya cuta inna atina lizalimi na naran ku sani mai tattalin wuta lizalimi na ga kafirai su radiku halollokinta a haɗa ya kewaye da su ta ko'ina ba inda za su yi ta wani yassagi su suka nemi taimako kishirwa ta dame su yuga su sai a taimake su bima'in da ruwa kalmuhuli kamar tsakin mai ya shiwul wujuha wanda ka soya huska min harrihi saboda zafi ne idan ka ruba ilaiha in yi kusa gare ta da an zo za a sha da an kara ka a kai ga baki huska da kai da komi yanar ki ya zube ciki kuma kyauta an koma halitta ta da ya kara kuma ya narke ya zube ciki haka zai ta yi su da kawo za don ga cewa Allah a mai da su wuta gwamma wuta da shan ruwa bisa sharabuhu abin sha almuhul ya yi muni ko dai kala ce baki kirin balle kuma zahin shi wasa'at wuta ta yi munin murtafakan ta zama wurin da za a kwanta a huta da rana ai mahallan lil maqi innal ladhina amanu wa amilus salihati إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا كأن شيزا كما زاهورا أي مغانا جلالا زاي جمالا إن الذين آمنوا سندوا أن سكى إيماني وعملوا الصالحات سكى أيكي ميكو تو سسني إنا مو لا نضيع باب توزر تد أجر لادر من أحسن عملا وان ديكيو تتأيكي زا مساكا مشتكي كاو سكمكو سيجازيهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau da sannu Allah zai saka musu gobe kiyama ula'ika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اولئك waɗannan da suka yi imani da aiki mai kyau lahum jannatu adnin suna da aljanna ta dawwama ai jannatu iqamatin ta dawwama tajaril anharu ƙoramu suna gudana min tahtihim karkashin su yuhallawna fi ane musu kawa cikinta min asawira da warwaro shine kayan ado irin na mata da zinariya wanda ake sawa ga hannu min zahabin na zinariya wa yalbasu suna tufayantuwa da siyaban tufafi khudura na alharini mai kore kore ai libasu aljanna to ya aljanna kenan tuwa masu kore-kore min sundusin daga alharini mara kauri wa istabrakin da kuma alharini mai kauri yukalu al-istabrak mutakiyina suna gigincire ko kwakwance fiya cikin aljanna alal ara'iki bisa ga gadaddaji waɗanda an ka lullube su da labule ni'imar sawabu sakamako ya zamo aljanna ni'ima ya yi kyau shine madalla da sakamako wa huwa aljanna shine aljanna wa hasuna aljanna ta kyautu ta yi kyawu ta zamo murtafakan ai mahalla makilin wurin hutawa da rana wa darib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min anabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a ya ce cikin wannan sura ana bayanin cewa ita gaskiya ba ruwanta da mulki ba ruwanta da kuɗi ba ruwanta da ilimi ba ruwanta da rashin waɗannan sifofi gaskiya gaskiya ce kawai don wani ya zama mai kuɗi ba dole bane ya zama mai arziki don wani ya zama talaka ba dole bane ya zama mara arziki a'a shi arziki na imani arziki ne kaga wannan da mawadaci ne wanda bai da imani da talaka mai imani shine yan uwa kuma shine mai kudin nan ya zagaya da shi a cikin gonakin shi komi na ciki ya nemi shi gori cewa gashi kai ka ce ka battalar da kayanka ka koma ka tsaya ce kuma ka zo ba ka da komi ne ko gashi na tattali dukiyata ba sadaka ba sada zumunta ba zakka ba komi amma ka gashi na yi arzikin da ba ni tsammanin cewa ya kare har abada ni da talauci ko masu kuɗinmu suna wannan ko jikoki na abin da na tara ba za su yi wata bukata ba ba su bukata ma su kasuwanci ba za su yi talauci ba sai a ga yawancin da an samu wani abu kaɗan shi kan shi ya koma abin ban tausayi ga sunan da yawa a ta gani tara abu ba shi ne arziki ba arziki arziki ne kawai amma shi tara abun an dai tara haule gani suna karewa efcc karewa ina suna karewa ina allah kiyaye mu ya ce ka buga ma su kafirai da muminai ka buga musu misalin kafirai da muminai wadarib lahum ka sanya musu masalan misali na rajulaini mutum biyu shine lil kafir misalin kafiri lil kufari misalin kafirai wal mumini da mumini kam ne salamata wa akhi kamar ibn salama da dan uwan shi ij'al lahum masalan rajulaini ka saya musu mutanen nan biyu zabo abun misali wanda za a lura da shi ja'alna li ahlihi ma jannataini mun sa ma ɗayan su ne mun ba ɗayan su gonaki guda biyu min anabin ta inabi wa fafnahuma mun kewaye su bi nakhalin da itacen dabino waj'alna bainahuma zar'an wa mun sanya hatsi shine abin da ake ci tsakanin su kiltal jannatain kaga ga abinci ga kudi kiltal jannatain kowace aljanna guda cikin biyun nan atat ukulaha tana ba da 'ya'yan iccen ta yadda ya kamata walam tazallim minhu shay'an ba ta tauye wani abu daga abin da ya kamata a samu da gare ta wa fajjarna khilalahuma nahara ko mun tsaga mun gudanar da korama tsakanin su ayya jaribai lahuma korama na gudana tsakanin su wa kana lahu thumurun kuma yana da 'ya'yan itace cikin gonakin nan nashi da sauran dukiya faƙalar lissabil mumin sai ce ma abokin shi mumini wa huwa yuhawiru yana mai da magana shi yana alfahari ce ana aktharu minka malan ka dai ga nahi ka dukiya wa azzu nafaran kuma nafi ka girman jama'a wa dakhala jannatahu ya shiga gona ta da tare da abokin nan nashi ya tsubu bihi fiya yana kewayo da shi a cikinta yana gwada mai irin kasaita shi wa yurihi thimara yana gwada mai aikin gonan nan alhali ko da yake gwada mashi wadata shi wa huwa zaliman yana mai zalunta da nafsi ga kai ne bil kufri da kafirci kala sai shi mai gona kafiri ya ce ma dan uwa ne mumini kaga dai ma azunnu an tabi da hadhihi abadan ba ni tsammanin wannan gona ta ƙare har abada shine tan'adim ya zama ta ƙare ta zama babu ta ba ni zaton haka nan wa ma azunnu sa'ata qa'ima kuma ma da in gaya maka ƙiyamar da aka waɗi ni ban zaton da gaske ne ban tsammanin za a yi tashin ƙiyama. to mu kwatanta ma gaskiya ne wala in raditu ila rabbi in ma an maida ni lahira zuwa ga ubangiji na fil akhira ala za'amika ga cewa ka za a yi tashin kyawa to in ma an yi la'ajidan na khairan min abun kalba zan samu makoma mai kyawo fiye da kyawon wannan rayuwata ka ga da muke da duniya ni cikin wadata kai cikin wahala to ko lahira an ka tahi ni zan tashi cikin jin daɗi kai kuma cikin wahala idan kake ka gan mu dan gato haka Allah ka son ganin mu kaji wani ya ce wawa kala lahu sahibuhu sai aboki ne ya ce mai hoyo hawiru yana maimai da jawabi ayyu jawabi yana amsa mishi ga jawabin da yayi ya ce aka farta yanzu wani ka kafirce billadhi ya khalaqaka da wanda ya halice ka min turabin daga ƙasa ya ce min turabin li anna adam min turabin saboda kakanmu adam daga ƙasa aka yi shi summa min nutfatin sannan 'ya'yan adam aka yi su daga maniyin maniyi sun masauwaka sannan ya daidaita ka wasayyara ka ya mai ka rajulan mutum ga ka shine za ka mai wannan butulci haka ce bai iya tada kai lakinna sai dai ni huwa a sha'ani allahu rabbi na yadda allah shine ubangijina wala ushriku bi rabbi ahadan kuma ba zan tara wani da ubangijina ba cikin bautata ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسي ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا يتي ولولا إذ دخلت جنتك wani mai hana sanda ka shiga gonar ga taka kulta sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah kaga wa'azi ya kai mishi yace sai ka ce wannan abu ne wanda Allah ya so babu karhi babu dubara sai da Allah to ana so za ka shiga gida ko gona ko shago ce masha Allah la quwwata illa billah Allah ba zai bata maka zuciya shi ne ba za ka ga abin da za ka zama ranka ya ɓaci ba a gidanka ko a shagonka ko a gonanka masha Allah la quwwata illa billah ba lahi ka rubuta ga bango haka ko kowa saboda ka dinga tuna hakka saba masha Allah la quwwata illa billah arshadahu akhuhu almu'min dan uwa ne mu'min ya shirye da shi ila annahu zuwa ga cewa shi badalan min al-kufri maimakon kafirci lau kana da ya zama idza dakhala baitahu waj aw jannatahu na akwai yawo in ya zamo ya shiga gida ne ko ya shiga gona ta kala da dai sai ya ce masha Allah la quwwata illa billah to da yana haka lam yara fihi makaruhan ba zai ga abin ki a cikin gidan shi ko a gonar shi ba ko a shagon shi qala rasulu manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam man udiya khairan min ahlin aw malin wanda an ka ba wani alkhairi na iyali ko na dukiya faƙala inda zalika yayin nan da ya samu abun nan sai ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billah ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billah lam yara fihi makaruhan ba zai ga abun ƙi ba a cikin gidan shi ko a gonan shi ko a shagon shi sai a kokari a kama in tara ni wai kana gani na ana aƙalla min kamalan nahi ka ƙarancin dukiya iza ra'aita ni aƙalla min kamalan shine in kana gani na nafi ka ƙarancin dukiya wa waladan ni adda ƙarancin ƴaƴa fa asara biya to ai ubangiji na ya kusa an yutiye ni ya bani khairan min jannatika abinda yayi alkhairi bisa ga gonar ka taka kai ko taka tunda baka gode ba wa yursila alaiha husbanan minas sama'i ya aiko da bala'i daga sama ya kone ta gabaki daya fatus biya ta waye gare sa'idan ta koma fako zalakan wanda yake mai santsi wanda bai tsirar da komi Allah ya aiko da jaura ta bushe koko gobara ta tashi ta kone ta gabaki daya aw yusbiya ma'uha gauran falan tastati'a lahu talaba koko ruwanta ya zama ya waye gari ya bushe tunda icce ne bai yi sai da ruwa da shuka to yan Allah ya tsoce ruwan sun ka bushe itacen nan za su bushe ne falan tasadi a talaban lahu ba za ka samu damar bido ruwan nan ba wanda Allah ya busasar da shi wa uhida bi thumrihi fa aswa yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa yakhawiyatun ala urushiha wa ya kulu ya laitani da mushrik rabbi ya ahada fa asbaha ilaiku fa asbaha sai waye gari fa uhida bi thumrihi sai an ka halaka ɗayan iccen shi ga baki ɗaya dare guda Allah ya halaka dukkan gonakin nan nashi guda biyu fa asbaha sai waye gari yuqallibu kaffai yana juya hannu ne nadaman wata hasura nadama da nuna taɓewa da jin zahi cikin zuciya da ruɗewa yana yin nadama da jin zahi alama an faɗa fiya akan abin da ya ciye cikin raya gonan nan ka san gonar itace kahin ta fara ‘ya'ya ya zama ana cin unhwanin ai shekaru da yawa ne ake yi an ce akwai wani karin maganar yarbawa mai son ya samu abincin shekara to ya je ya gyara gona ta ya shuka kwaya ko ta gero ko ta shinkafa ko ta dawa ko ta masara ya dai ya noma da yawa na kwaya to yan ta albarka sha Allah wannan shekarar zai huta da awo to mai son ko ya huta shekaru da yawa to ya shuka itace ya tsaya ya wahala ran da duk suka zama sun tsaya da kansu suna ba da 'ya'ya to shekara goma ishirin hamsin ɗari ba ka bukatar yi wani abu na kasuwanci saboda itacen nan za su kai inda ba su ma bukatar ka ba su ruwa ba su bukatar sai kai musu wani noma to an zo an shekara 20 ko 30 ko 50 ana renon gona ta zo ran nan kawai ta kone kaga kahin a koma shikka wata ta koma ta yi irin wannan ko man za dai shi wanda ya shekara irin haka nan ya riga ya tsuha kahin ya gama reno wannan gona kila ya shekara hamsin ko sittin babu ƙarhi kuma kahin ta koma haka sai ya shekara arba'in ko hamsin da haka kawai ta takaice dai hasara ta zo mai ta ƙarshe kuma irin wannan bautar gora ɗin ko aure ba zai ba da wuri ya kula da gida balle ya samu 'ya'ya da wuri an yi riga an ga dukiya ta samu an yi aure ɗaya suna nan 'yan duga dugi ba mai ɗaukar wani kuma gashi ya ce sannan gashi ba mutuwa zai bai yanzu kila da haka hasara kawai ce gata kuma babu imani balle dogara ga Allah balle ya haƙuri Allah kiyaye mu sai waye gari yana ta nadama da hasara akan abin da ya ci cikin renonta na shekaru ne da dukiya ta wahaya khawiyatun gata tana kayayya ala urusha kan itacenta da runhunan da an kawashi inabi waya kulu a lokacin sai ka ji shi yana cewa ya laitani kai cona lam ushrik bi rabbi ahada ina ma dai ka ce ban tara Allah ubangiji na da wani gunki ba a ce ne nayi bauta Allah shi kadai wala mutakun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira kuma bai da wata jama'a wanda za su su taimake shi ba Allah ba lokacin halakarta in Allah ya aiko halaka to baka da wanda zai zo ya hana halakan nan a tabbata babu shi babu shi to da haka lokacin halakar gonan nan ba wanda zai taimake shi ya hana Allah ya halaka gonan nan inda halakiha wa ma kana muntasiran kuma shi bai zo mai taimakon kai ne ba mata ka bai zo mai taimakon kan shi ba mata kafirun wani kafiri min bani isra'ila ya rasu wata raka sabani ta'ala fi dinarin wa waladaini sai ya bar dinari dubu takwas da ya'ya guda biyu a hado ma kafirun wal akhar mu'minun daya kafiri daya mu'mini faktasa mal mala sai suka raba dukiyar tunda su biyu kadai aka bari zaba kullum bi arba'ati alaf dinarin kowa ya ɗauki dinari dubu hudu fa zahabal kafiru sai kafirin na ya tafi washtara ardan sai ya sayi gona fasami akuhul mumin bi hada dan uwa ne mumin ya samu labari fa kala yace ya rabbi ya ubangiji inna akhishtara ardan dan uwa na ya sayi gona wa ha ana ashtari indaka ardan fil janna to gani Allah na zo zan sai gona nima wurinka amma cikin aljanna ba ta saddaka bi alfi dinari sai ya ba da dinari dubu sadaka biyan kuɗin gona shi ta aljanna فبنى الكافر بألف دينار مساكن جميلة sai kafirin na a wannan gona da ya sayi sai ya gina gida mai kyau a ciki falamma ra'ahu ahu dan uwa ne ya gani shi ya ga gidan nan kale ci ya rabbi inna akhi bana daran wa ha ana ashtari indaka daran bil janna wa tasaddaqa bi alf dinar yace ya ubangiji dan uwa na ya gina gida mai kyau to amma ni ko ga na zo zan sai gida wurinka a cikin aljanna sai ba da dinari dubu sadaka waga rasul kafiru a shijarar shi kafir nan ya rasa itace wasu na abustanan ya gona da alifi dinari ya kashe dinari dubu har ta zama gona sosai faƙalar da mumin mumin ya ce ya rabbi a ubangiji in ne agrisu inda ka a shijarar filjanna gashi na zo nima zan dasa itace wurinka a cikin aljanna ta saddaka bi alfi dinarin sai ya sadaka da dinari dubu washtarar rajulu alkafiru gilmanan wa jawariya wa khadaman wa dawaba wa kullama ya hataju ilai kafirin nan sai sai bayi maza da bayi mata ya ɗauki khadimai ya sai dabbobi duk wanda ake bukata na aiki da na jin daɗi da dukkan abin da ake bukata dai faƙarar mumin muminin da ya ce ya rabbi ya ubangiji إنا خشترى غلمانا وجواريا فها أنا أشتري عندك غلمانا في الجنة وتصدق بألف دينار yace ya ubangiji dan uwana ya sai bayi maza da mata ni kuma na zo ina so in sai ni ma bayi maza da mata amma na aljanna wurinka ya ba da sauran dinari dubu sadaka wa bakiya yawan zula ya mulku shay'an baya da komi dama dai su ne ya gada kuma dai ya ba Allah amma akhul kafir amma dan uwa ne kafiri ba kada athmara maluhu ya dukiya ce ta yalwata ta yawa wata kasara inda hu kullu shay'in komi wuri ne ya yawa Allah ya yalwata mishi komi akwai wa masal akhal mu'mina durrun yawman min al-ayyam sai talauci ya dami ko ya shafi dan uwan nashi mu'mini wata rana fa qala sai mu'mini yace to azhabu ila akhi li wasini bi shay'in yace bari da yance wurin dan uwana dan ya taimaka ban da wani abu tun daga shi komai yana da shi fa atahu yazo wurin kafirin nan dan uwane wa qala lahu yace mishi li hajatun ina da bukata wahibbu an takdiya hali ina son ka biya man kala da yace mishi ha in baka kudi wa aina almalu alladhi takasamnahu bainana shadaran li wa shadaran laka ina kudin da mun ka raba kai rabi ni rabi kaifa takunu mu'diman ya zaka zamo baka da shi akhbarahu qissatahu sai ya bashi labari ne qala lahu anta min al-musaddiqin bi hadha yace a to kai wani kana cikin masu gaskata da cewa akwai wata lada lahira yace kana cikin masu gaskata cewa akwai wani abu wai lahira akwai wani abu wanda hadda umhani ga sadaka qala lahu yace mishi na'am eh qala yace idhhab anni la udika shay'an hatta nadhhaba ila aljannati wa idha dhahabna hunalika sayakunu li akthar min sayakunu li akthar min mali al'ana yace to tashi ka bani wuri ka bari ni ban iya ba komai ka bari sai mun ta aljanna kuma ka sani ko aljanna mun ka tahi na tabbata dukiya ta sai ta ita ka yawa wa qisatuhuma satati fi surati wasafati ce to can karshe zai cika sauran labarin cikin surati wasafati shine adda wacce ayoyi هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا هنالك رانا تاشين قيامة الولاية ملكي يا تبت لله كالله الحق متبجي شيني مملكي نغسكيا وبقيامة شيني الله هو خير ثوابا لا للآخرة تاهي زما الخير قلادة دبات الآخرة وخير عقبا ƙarshe mai kyau na lahira shine ƙarshe ba wanda ba shi ba ma sha Allahu la quwwata illa billah shine zai ba da fa'idarta zakarar rasul manzo sallallahu ya ambata anna man arada an yadkhula darahu aw busanahu aw ay shay'in lahu fa qala ma sha Allahu la quwwata illa billah lam yara fihi makruhan maza Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya nuye shiga gidan shi ko gonar shi ko wani abu nashi kamar shago haka sai ya ce ma sha Allah la quwwata illa billah to bai ganin abun ki a ciki har abada fal hada saboda jin haka ne kataba ma al imam malik fi babu darihi ma sha Allah sai imam malik ya rubuta ko gida ne ma sha Allah da ya tazakkaru dan ya tula kullama arada an yadkhula dara tazakkarahu wa qalahu da duk zai shiga gida sai tuna sai ya ambaci masha Allah la quwwata illa billah wa darab lahum mathala alhayati dunya kama inanzalna minas samai fa khatala nabatu lardi fa asbaha hashiman tadruhu riyahu wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira wa darab lahum ka sanya masu ko ka buga musu mathala alhayati dunya misalin rayuwar duniya za a ganta kama in kamar ruwa an zannahu da muka saukar da shi minas sama'i daga girgije fahata ladda bihi sai ƙasa ta cuɗanya da ruwan nan sai ka ga tsiri yanzu ya an yi ruwa yau ko da daddare gobe da sasa ga duk tsiri ko ina daga nan sai ta girma ya ta girma mai ya'ya ya ta ya'ya sai tsiri ya cuɗanya da ruwan nan sai ƙasa ta cuɗanya da ruwan nan sai ga tsiri ya hito ba asbaha ana nan yau da gobe yau da gobe sai ka ga tsirin nan tsara hashiman ya koma busasshe rududdugagge ya bisan mutafarrikatan a jaza'uhu ya koma ya bushe duk ya yi ɗaiɗaiɗai ya maye dugu-dugu wani lokaci ta zaruhun yahu iska tana kwasa te tana rarraba shi tana wace shi ko'ina wa kana Allah ubangiji ya zamo muqtadiran mai cikakken iko ala kulli shay'in ga kowane abu wai wannan shine misalin duniya da rayuwar duniya abu zai zo ni'ima ta zauna kamar ta zauna kenan har abada ba ta rabuwa ana nan ana nan kuma sai ka ga wani abu ya zo ya kau da ni'iman nan tsanani ya biyo baya to don haka in ni'ima ta samu yi ƙoƙari kai tattalin lahira kada ka manta cewa za ka mutu ka batta ko ta ƙare ta bakka ko a yi duk gaba ɗaya a duniya kulluha matsaluha matsalul madari ita duniya dukkan ta misalin ta kamar na ruwan sama ne lokacin damana nazala alal ardi fa ambata ya sauka ga ƙasa sai tsiratar da ƙasa fatajidun nabatati mukhtalidan ba'dha bi ba'din sai ka samu tsiruruwa wannan da wannan da wannan suna cuɗanya sashi da sashi فهذا أشهر تجدها حش... وبعد أشهر تجدها حشيما تذروه الرياح بايا أن يأن وتني سيك إسكي shikan nan da tsiruruwan nan sun bushe har iska na kwasar su yana jewar da su yana watsar da su a wurare kullum mata duniya haka za dukkan jin daɗin duniya to haka yake wallahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala qadirun ala kulli shay'in mai iko ne akan komi allazi yaqdiru ala hadha qadirun ala kulli shay'in wanda ka iya tsirar da waɗannan tsirrai ya girmamar da su ya sa su ya'ya kuma daga baya su bushe su koma iska watsar da su to ba abin da bai iya ba المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا المال دوكيا والبنون الآية زينة الحياة الدنيا قواتي ترى والدنيا زائي قوا دسوء تكين دنيا الدنيا كل ما فيها من مال وبنين إنما هو زينة فقط ita duniya duk abin da a ciki na dukiya da 'ya'ya ƙawa ce kawai za a ta a basunan duniya walbaƙiyatu salihatu abubuwa masu wanzuwa na abubuwa managarta masu kyawu su ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar za da ba'adha wani ya ce hadda wala haula wala quwwata illa billah waɗannan kalmomi khairun sun fi alkhairi inda rabbika wurin ubangijinka kasiran ma a tafakkar shehu ya ce da yawa sai in ta tunane an ce almalu wal banuna shi ga ka'ida larabawa na cewa iza hatamma al-arabu bil ma'ana qaddamuhu fi kalamihim in an zo ga magana to wanda ya yi muhimmanci shi aka fara faɗi to me yasa Allah ya ce almalu wal banun bai ce albanuna wal malu ba ga ya ko albanuna sun yi dukiya muhimmanci yanzu bai ci bai da ko kwabo ya ta da mai an ka ce ba da ɗan ƙaramin ɗa ne ba babban ba ga miliyan kaza bai bayarwa bai bayarwa ashe kaga ɗa ne ya yi dukiya tun da ga da ɗa goma an ka ci ɗan ƙaramin ƙaramin ga miliyan goma ya ba da shi sai ce an mai sai mahaukaci sai wada to da kenan a ce albaluna wal malu to kuma qur'ani baya kure to me yasa Allah ya fara cewa almalu ya ce wal banu shi kasira ma tafakkar fi taqdimil mali ala al banin wal banun a'azzu min al mal ce da yawa ina ta tunane cikin yadda Allah ya gabatar da dukiya bisa ga 'ya'ya ga yako 'ya'ya sun yi dukiya muhimmanci da girma wa yabdu shehu ya ce yana yiwa kaga ladabi irin na kamilai da wani ne zai zo kawai sai ya kawo magana ya ce shi kaza ne kaza ne kaza ne amma sai ya ce kasira ma tafakka tunane ne ya kai zaba ne mutum kuma sai ya ce wa yabdu yana yiwa yana yiwa kaga bai ce kaza ba ne balle a ce ya ce Allah wa yi daidai ba wa yabdu annal mala asalul bani ya ce yana bayyana garan abin da ya sa Allah ya haka saboda dukiya ita asalin ɗiya wanda bai da dukiya bai yin aure wanda bai yi aure ba bai haihuwa tashe kaga yadda dukkan an haihu to akwai kuɗi wurin don haka ya ce almalu wal da dukiya da 'ya'ya amin amin al'insan kaga mutum ya tasawwaju zai yi aure da kuɗi zai aure wayan fi kumalan zai ci da dukiya ta wurin aure wayan fi kwala zaujati kuma zai dunga ci da mata ta hatta tale da lahu bani na hatta haihun mashi yaya ka annal mala ka ga shehu hayyo dai ka annal mala ka kenan kamar dukiya asalin lihada ita ce asalin ɗiya tuna da ba ta da ba auren da ba ta an kai auren kuma ba ta zama ita mace wato komi imanin ta yau ka zo ka ce hajiya wallahi dai karanta kuɗin ce wani taranta har kai ga ɗan jarin nata ya kare a zo kullum ka dawo dai tashi na gidanmu ka ce ka bi domin to ina zane ke dai ki dubara dubara ta ƙare to auren nan ku shi ma na ƙarewa ba mai zama ba ta da abinci ka annal mala shine yace ka annal mala aslul li hada la'alla hada huwa sirru fi takashihu da hayyu dai la'alla la'alla yana yiwa hada wannan huwa sirru fi taqdimihi shine sirri cikin gabatar da almalu akan walbanuna wa illa inda ba dan wannan sirrin ba falbanun a azu min almal diya sun yi dukiya muhimmanci da girma walakin ala kulli halin sai dai shehu yace mai tabbato wannan magana ko ma dai menene ala kulli halin almalu wal banun kulluhum zinatul hayati dunya faqat dukiya da yaya dukkan su in ka tattara to kawa ce kawai ta duniya wal baqiyatu salihat abubuwa na ibada da za su wanzu gare ka hiya hadil kalma shine wannan kalmomi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa zada ba'dhum wala hawla wala quwwata illa billah ce shi yasa imam bukhari ya cika littafin shi da wannan hadisin manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan حبيبتان عند الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم yace in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kalmomi guda biyu masu sauƙi ga halshe wurin haɗi amma masu nauyi cikin mizani saboda lada sannan abun so ne wurin Allah ar-Rahman sune subhanallah bihamdi subhanallahi alazim wani ya zo ya ce ya rasulullahi talauci ya dame ni irin abun nan duk abun da na rika sai ya wace ba ni gane gaba ba ni gane baya sai ta ina kai da zikirin nan wanda Allah ka arzuta halitta da shi subhanallah bihamdi subhanallah alazim sau ɗari daga bullowar alfijiri zuwa bullowar rana ya ce ka je ka kama ya kama kuma nan da nan komi ya sawaka da haka yan uwa sai mai ta kokari bullowar alfijir zuwa bullowar rana kana subhanallah bihamdi subhanallah alazim lalle ku kana ganin sauƙi ga rayuwarka Allah zai wadata ka alhamdulillah
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين